بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله قائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته الجر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin Akhta'ul Musallin littafi wallafar Sheikh Al-Allama Muhammad Siddiq Mishawi rahmatullahi alai littafin da muke karantawa a wani masallaci na Juma'a na cinawa da sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa musulunci Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu masallacin da yake nan unguwar matsango a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na goma sha bakwai ga watan aljuma da sani hijira alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da takwas takwas ga watan goma sha biyu watan disamba miladiya shekara 2025 muna karatu a cikin kurakuran da masallata suke tafkawa bayan sun tsaya a cikin sallah za mu tashi a kuskure na goma sha shida ƙira'atu kisari suwari wa ba'adul ayati wa atikadi a takfifi fi zalika ƙira'atu kisari suwar daga cikin kurakuran da malam ya ce ake tafkawa akwai karanta ƙananun surori guntayen surori wa ba'adil ayat da kuma karanta wani sashe na ayoyi wa atiqadi takhfif bidalika da kuma ƙudurta hakan ɗin sauƙaƙewa ne abinda malam yake nufi shine yanda a masallatayya musamman wasu limamai suke rikan wasu guntayen surori riko na dindindin saboda wai koyi da sassautawa da ya zo a sunna kamar a ce sallar magariba a liƙe mata da ina an zarnahu raka'a farko raka'a ta biyu kulhuwallahu gobe ma haka jibi ma haka gata ma haka satin nan haka satin gaba haka watan nan ma haka watan gaba ma haka watan jiya da na shekaran jiya ma haka ko runfu ka rike abin da za a karanta ke akwai wani masallaci da na je muna alwala a wajen alwala limamin masallacin yana yin fatiha daga cikin masu alwala sai wani yace inna anzallahu sai ku limamin yace inna anzallahu wato kenan ko runfu ka rike abin da za a yi kenan raka'a ta biyu kuma qul huwallahu isha kuma wadduha da alam na sharha to abinda malam yake cewa lizimtar guntayen surori kuma da nufin cewa hakan din sauƙaƙewa ne tunda ya zo a karatu duk wani limami ya karanta in mai karatu ne cewa ko a karatun hadisi ko a karatun fiqhu cewa sunna ne yana daga sunna tsawaita karatu a sallar asuba da tsawaitawa a sallar azhar sai dai ta asuba ta fi ta azhar tsawo sunna ne takaita karatu a sallar abinan sallar magariba sunna ne tsakaita karatu a sallar la'asar da sallar isha tsawon karatun bai kai na azahar ba amma ya ɗara na magariba sai wasu suka zaɓo su surori da suka dace da wannan abin kamar ita asuba sai aka zaba mata wasa ma'idatul buruji da wasa ma'iwar dariq aka liƙe musu magariba aka zaɓi inna anzalnahu da qul huwallahu isha aka zaɓi wadduha da alam nashrah to malam yace wannan kuskure ne ba haka abin yake ba kasiru min al-a'immati da yawa daga cikin limamai min hafazati kitabillah daga cikin mahaddata littafin Allah wato alqur'ani yaqtasiruna fi salatihim ala suwaril qasirati suna takaitawa a cikin sallarsu akan surori guntaye wa awakhir ba'd suwari sukan takaita kuma akan ƙarshen wasu surori min ajali takhfifi ala nasi duka hakan wai don sauƙaƙe wa mutane وهم بذلك يحرمونهم من حلاوة القرآن الحال دين هكا سنة حرمتا وما منسني ذاكين القرآن لنتنن القرآن والتعرف والتعرف على آياته البينات كما سنة حرمتا مسو أينهم واتو abinan wato sanin da kuma ƙwarewa da fahimtar ayoyinsa bayyanannu wa huwa aidan mukhalifun li hadihi sallallahu alaihi wasallama kuma bugu da ƙari hakan ya saba wa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato malam yana nufin inda a ce limami mahaddacin alqur'ani shi limami mai alamtara da lilafi daga cikin surorin magariba kenan ko in za a canza sura to alamtara da lilafi inna anzalnahu da kulhuwa ko alamtara da lilafi to shi limamin alamtara idan iya abin da ya sani kenan na alkur'ani to iya arzikin da yake da shi kenan amma wanda yake mahaddacin alkur'ani mai girma shi kuma ya liƙe wa irin wannan salon malam yace yana haramtawa talakawansa mamu ɗanɗanon alkur'ani alkur'anin nan cikinsa akwai saƙonni alƙur'anin nan asalib ne daban-daban kuma shi kansa salo na alƙur'ani salon ayoyi da salon ƙarshen ayoyi daban-daban ne zaƙinsa da garɗinsa daban-daban ne kamar yadda ma'anonin su ma daban-daban ne saƙonnin daban-daban ne hukunce-hukuncen suna zuwa daban-daban labaran suna zuwa daban-daban akwai ibra a cikin alkur'ani mai girma ta fiskoki da dama wani lokacin ma wasu ayoyin na alkur'ani suna da alaka da halin da ake ciki ka wani limami da na gani da na gani a haramin madina daga cikin limaman haramin madina a salahul budair Allah ta'ala ya kara masa lafiya a shi yana da ƙoƙarin duk sanda zai ja sallama ya ja sallah da ayoyin da suka dace da wata munasaba da ake ciki a lokacin idan azumi ne idan lokacin aikin hajji ne in wata fitina ce ta kunno kai ta siyasar duniya duk haka dai waɗansu abubuwa sai dinga ɗauko munasaba shi sa har wani lokacin idan mun ji ya karanta wasu ayoyin a sallar magariba ko a sallar isha sai mu dinga tambayan junanmu to me yake faruwa har ya zama shi karatunsa na sallah saƙo ne sai mu rika tambayan junanmu me yake faruwa tun da malam ya karanta ayoyin na akwai wani abu a ƙasa to kamar haka ne da ya kamata a ce mahaddata alkur'ani su rika kai komo a cikin alkur'ani mai girma suna ilmantar da mamunsu suna isar da saƙonni ga mamunsu sannan ana linƙaya cikin alkur'ani mai girma kar ya zama an bar cikin alkur'ani can wuri mai zurfi wurare masu muhimmanci an mance da su kuma ba a san da su ba sannan haka malam ya ce bugu da ƙari ya saba wa shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan ka karanta siffar sallar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi zaka ga yadda yake karatu a sallah yana karanta sura sukutum yana karanta wani sashe na sura yana karanta sura mai tsawo yana karanta sura takaitacciya annabi alaihi salatu wassalam ko ina a cikin alkur'ani mai girma in ta kama gurin karantawarsa ne a sallah in banda waɗansu wurare da aka samu ya sunnanta karanta wasu surori misali a shafa'i da wuturi aka samu bisa sunnarsa yana karanta sabbih da kulya da kul huwallahu ahad to haka sallolin farillar ma irin sallar asuba akan je yana karanta suratu sajada a raka'a farko yana karanta suratu halati alal insani a raka'a ta ta biyu a sallar juma'a an je yana karanta sabbih a raka'a farko yana karanta halateka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu to haka da wasu daga cikin me daga cikin salloli na nafila da na farilla da aka samu daga gare shi sallallahu alaihi wasallam malam yace qala ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yace wa amma qira'atu awakhir as-suwari wa awsatiha falam yuhfaz anhu malam yace amma karanta awakirin suwar ƙarshen surori wa ausatiha da tsakiyar surori falam yuhfaz anhu ba a kiyaye haka daga annabi alaihi salatu wassalam cewa yana dogewa akan haka ba wa qala wa amma al-ittisaru ala qira'ati awakhir surataini yace amma takaitawa akan karanta ƙarshen surorin nan guda biyu al-jumu'a wal munafiqun suratul jumu'a da suratul munafiqun min ya ayyuhal ladina amanu ila akhiriha daga ya ayyuhal ladina amanu a kowaccen su zuwa ƙarshen surar falam yaf'alhu sallallahu alaihi wasallama qattu wannan kamma annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi tunda yake bai taba yi ba wa huwa mukhalifun li hadihi wannan ya saba wa shiriyarsa alladhi kana yuhafazu alaihi alladhi kana yuhafizu alaihi ya saba da shiriyarsa wacce annabi sallama ya ainihin wato ya kiyaye ko ya dore a kai abinda wannan sako yake nufi akwai waɗansu wadda suke lizimtar karanta ƙarshen suratul juma'a a raka'a farko ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun zuwa ƙarshe zuwa ƙarshen ainihin wato surar wa idza ra'aw tijaratan aw lahawn infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allahi khairu min al-lahwi wa min at-tijarati wallahu khairur raziqin waɗannan ayoyin kamar guda uku wasu sai karanta su a raka'ar farko sannan raka'a ta biyu kuma surar da ke ƙasa da ita ke biye surar da ke biye da ita ta ƙasa suratul munafiqun sai ita ma sai a je ƙarshen ta sai a dauki ayyuhal ladina amanu ita ma tana da ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun to wannan malam yace in wanda ya doge akan wannan yake karantawa a wata sallah to ya saba shiriyar annabi alaihi salatu wassalam tunda bai ma taba tabbata cewa annabi sallallahu ya ware waɗannan ayoyin yana yin sallah da su ba qala shuqairi muhammad ibn ahmad shuqairi yake cewa waqtisaru ulufin ulufin minan nasi ala qira'ati ayati inna allaha ma'as sabirin takaitawar dubban mutane akan karanta ayan nan inna allaha ma'as sabirin ba'da al-fatihati bayan fatiha في الركعة الأولى ركعة فرقو وعلى إن الله على كل شيء قدير دكما فدن إن الله على كل شيء قدير بعد الثانية ننكم باين فاتحة تبيو أو يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة كوكما كديا كرنتا أركو إبيون باين ياي فاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دلالة على تفريطهم وتدوري وأكم ونن da takaitawa akan wannan dalili ne da yake nuna sakacinsu fi dinillahi a cikin addinin Allah wa jahlihim bihi da kuma yadda suka jahilci addinin Allah wa taqsirihim fi talabil ilmi wajib da kuma gazawarsu wajen neman ilimin abin da ya wajaba a ce an sani abinda malam yake nufi da wannan karatun shine wato daga cikin limamai akwai ɗaruruwa ko dubbai kamar yadda malam ya ce wanda suna da wata al'ada idan sun yi fatiha sai kawai su ce inna allaha ma'as sabirin sai su ruku'u kaga wannan kuskure ne ban san akwai wata aya alkur'ani mai girma a haka ba sai dai ƙarshen wata aya in sun taso raka'a ta biyu idan sun yi fatiha sai su ce inna allaha ala kulli shay'in qadir nan ma ban san wata aya da ta fara da haka ta kare da haka ba in banda dai ƙarshen wata aya ne ko wasu ayoyi inna allaha ala kulli shay'in qadir dan haka yankan wata aya a cikin sallah a ƙarasa ta kuma a yi ruku'u wannan bid'a ce munkara abun ƙi ne domin wannan zai wato zai lalata zai zama lahani a ma'anar karatun alkur'ani mai girma zai zama lahani a ma'anar a ma'ana daga cikin ma'anoni na alkur'ani mai mai girma ko kuma malam yace limaman da su kuma idan sun yi fatiha sai su ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر سيسي ركوع إن سنتاسو ركعة تبيما سيسي حكا سيسي ركوع كوكما مالا يتي وأن دسكي إن سن فاتحة تسكي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيسي ركوع وإلم ونن سلو نسلّى lallai duk wanda ya karanta siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga cewa ba haka annabi alaihi salatu wasallam yake karanta alqur'ani bayan fatiha ba karatun sa na alqur'ani bayan fatiha galibi ka iya cewa kashi 99 bisa 100 karatun sa na alqur'ani bayan fatiha sura ne sura yake direwa galibin karatun sa ma shi sura yake direwa to amma mafi muni shi ne dogewa akan irin wannan salon ko da a ce aya ce cikakkiya a ce mutum saboda neman sauƙaƙewa da zuwa da sabon salo idan ya yi fatiha ya karanta aya ƙwaya ɗaya ya ruku'u wannan ma makaruhi ne malamai suka ce mafi ƙarancin sura a cikin alƙur'ani mai girma ita ce sura da take da aya uku inna a tsaina kalkausar fasalli lirabbika wanhar inna shani aka huwal abtar ita ce sura mafi mafi sauki mafi karanci alqur'ani mai aya uku to tunda kuwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine karanta sura bayan Fatiha a cikin sallah to wanda zai karanta wani abu na alqur'ani ba sura ba ba a hana shi ba amma kada ya gaza aya uku kada ya kasa da aya uku domin shine mafi karancin sura da wannan zai zama iya karanta wani abu na alkur'ani mai girma dogewa akan wani salo kuma irin wanda malam yake faɗa yanzu inna allah ma'as sabirin inna allah ala kulli shay'in qadir wannan kama ba ma ba ma aya bace bai cika aya ba cikakkiyar aya bace ba amma dogewa akan wani salo na inna allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wannan aya ce aya ce amma a iya wannan ayi ruku'u kuma a dago a raka'a ta biyu ma iya wannan ayi ruku'u to wannan limamin shi ya nemo wa kansa wannan ba shari'a ce ta koya masa ba don haka irin wannan salo kuskure ne to zaka ga wa in kana mu akwai karancin irin wannan a wajen mu mu yayin da aka fi shine wanda muka yi magana na farko wato kananun surori a dage da su a manne musu ko rumfu ka rike su za a karanta ya fi yawaita a wajen mu amma mu irin wannan salon an fi yawan yin sa a sallar tarawihi sallar tarawihi sallar asham sai ka ga waɗansu limaman sura za su ɗauka sai su dinga aya ɗaɗɗaya suna ruku akwai limamin ashan da na taɓa jin sai ɗauki walfajir ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin walfajir Allahu akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin walayalin ashir Allahu akbar والشفع والوتر الله أكبر والليل إذا يسر الله أكبر kawai duk sanda yayi fatiha sai ya ɗauko ayar da ke gaba sai ya karanta sai ya ruku to shi sa malam yace wa irin wannan salo alama ce da ke nuna jahilcinsu da sakacinsu a wannan addini da gazawarsu wajen neman ilimin da ya waje ba duk wanda ya wannan alama ce da ke nuna cewa bai san addini ba ya nuna jahilcinsa sannan kuma ya nuna gazawarsa wajen sanin abin da ya kamace shi na sha faɗa ina nanatawa ba iya sallah ne limanci ba bayan ka iya sallah to ba za ka yi limanci don ka iya sallah ba za ka yi limanci ne don ka iya limanci shi ma malamai suna ware babi guda a fiƙihun musulunci don karantar da limanci zaka bayan sanin ka sallah da yadda ake yin sallah yanzu shi limanci alahida limanci shi kuma zaman kansa yake shi ma yana bukatar karatu na musamman ka san shi ka san fiƙihunsa to baya daga cikin ma'ana ta sauƙaƙewa irin wannan wannan ba sauƙaƙewa ba ce ba mutane sun sha ruwa irin shan ruwan bahaushe ya ci kosai ya sha kunu ya sha zoɓo ya sha shayi ya sha sirki ya ci alale ya ci taliya yana gyatsa cikinsa titsi-titsi ya ji ya shiga sahu ka zo kuma ka zo kana ta tuntsirar da shi ba shi ka yi ruku'u kankace kwabo ka ɗago ka tafi sujada ka ɗago to wanzu nan sauƙi ne ko azaba ka gani ba sauƙi ba ne wannan wahala ce wahala ce ko masu karanta mu da hammatan mu da hammatan Allahu akbar dawata afnan Allahu akbar fihi ma ainan tajriyan Allahu akbar fihi ma ainan nadaqatan Allahu akbar wannan duka kuskure ne idan muka ɗauki sallah wani aiki ne da muke son mu yi maza mu gama shi mu huta to ba mu wuri addini ba kuma ba mu ɗanɗani daɗin musulunci ba sallah da ake nishaɗi a cikinta sallah da ake ganawa da ubangiji a cikinta sallah da ake ƙara samun nutsuwa a cikinta sallah da take tasiri a cikin zuciya ta hana mutum alfasha da munkari amma ka ɗauke ta wani kayan nauyi da za ka sauke ka huta maimakon ka ɗauke ta gidan kewa irin yadda annabi sallallahu alaihi ya ɗauke ta ya ce ya bilal kira mana sallah kai mana ikama mu shiga hutu a cikin sallar hutun yake sai kuma ka yi ka gama shi ne hutun wannan ya sa mutane suke sallah da fitsari suna jinsa suke sallah da bayan gida suna jinsa suke sallah da yunwa suna jinta suke sallah da, da, da abinan a guje duka saboda suna ganin in sun yi sun huta yana ganin ya je ya yi fitsari ya sake alwala ya sallah sai ya ga duk wannan wahala ce gwanda ya yi ya huta daga baya ya yi fitsari ya je bayan gida ya yi alwala ya yi sallarsa cikin nutsuwa sai ga gwanda a matsan nan ya samu ya yi ta ita dai ya huta da ita in yaso daga ba sai je ya nutsu shi bayan gidan zai yi shi a nutsan ya so sallar ya yi ta a barwatse idan yana jin yunwa sai ga gwanda ya sallah ya huta kafin ya ci abinci ya fi bukatar nutsuwa a cin abincin sama da bukatar da nutsuwa a sallah za ka ga matafiya da ke na cikin matafiya kuma kuna cikin matafiya za ka ga matafiya lokacin an tsaya za a yi sallah sai ka ga sun fi sha'awar sun fi sha'awar su yi sallah kafin su ci abinci a tsaya a yi sallah a ci abinci sai ce to a fara yin sallar ana jin yunwa fa kowa da yunwa a cikinsa baka amma sai a ce a fara yin sallah abin da shaɗin yake raya musu a ransu shine abincin yana bukatar nutsuwa ka sauke sallah ka huta ba wani nauyi a kanka ka zauna kai zaman dirshan ka cika more ka sha ruwa ka yi gyatsa sai ka zauna a mota za ka fi ka comfortable don haka sallar aje a kai ta taka-taka shi kuma abinci sai ka ga sallar da alwalarta da tsarkinta da komai an gama ta a minti bakwai abincin kuma an yi minti ashirin da biyar maimakon a ci abincin idan an ci abincin an gyatse sai kuma a natsi a je a kewaya a yi alwala a zo a yi sallah hankali kwance a ci abincin minti sha biyar a je a yi sallar minti sha biyar a'a amma sai a je a yi sallar minti biyar abincin minti ashirin da biyar to irin wannan gaggawar da muke wa sallah shi yasa ba ma more sallah shi sa mutum sai ya daɗe yana sallah bai san daɗinta ba sallah tana da daɗi amma mutum zai daɗe yana sallah bai san daɗinta ba saboda baya yin ta irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da wani ba kauye ko ma kai sallah ba kai sallah ba to akwai da yawa wanda ba sa yin sallah sun yi amma ba su yi ta ba to irin wannan sallah kuma baya da za a yi ta maka tasiri inda a ce sallolinmu muna ba su muhimmancin da za su mallaki zuciyarmu su yi tasiri a cikin zukatanmu to da ɗabi'unmu ma ba su zama haka ba kuma da damuwarmu da bakin cikinmu bai kai wannan matakin ba to amma tun da sallah ta zama wurgi sallah ta zama a sauƙi a huta don haka sai ya zama ba ta tasiri a cikin zuciya ba ta ma cikin zuciya sai zan baka lissafi da ita baka tunaninta ba da ka ji kiran zalaka ce wai har azhar ta yi to ba ta lissafinka ba ta lissafinka sai kana mamaki wani matsaki zai ya ce bai gama abin da yake ba har azhar ta yi so abubuwan da suka sa kake ganin kake tsoron sallar kake fargabarta to su ne suka cika maka zuciya to dole damuwa ta ma yawa da bakin ciki don haka irin wannan karatu a sallah bai dace ba wayin kana in ka karanta wani abu na alkur'ani bayan ka yi karatun fatiha to ba za a ce ba kai karatun sura ba ba za a ce ba kai karatun bayan fatiha ba amma yaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nasa wannan shi ne mahallin tambaya kuma shi ne babban abin lura da haka a kiyaye a karanta siffar sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a kwatanta kuskure na goma sha bakwai attanahnuhu fi salati inda hudufi shay'in daga cikin kurakuran da ake tafkawa gyaran murya a cikin sallah inda hudusi shay'in yayin faruwar wani abu yalja'u ba'd an-nasi ila at-tanahnuh bighairi 'udhrin malan yace wasu mutane suna komawa zuwa ga yin gyaran murya bighairi 'udhrin ba tare da wani uzuri ba li'ilamin nasi annahu fi salatin wai don ya sanar da mutane cewa yana cikin sallah أو إعلام الإمام أنه قد أطال في قراءته ko kuma dan ya sanar da leman cewa karatu yayi tsawo san wasu ma mun kamar alƙala ya kasu shine a bayan an tura shi gaba ba abin da zai iya amma shine mai nuna wa leman tsuntsiyar hannu lokaci yayi shine kuma in ana sallah in karatu yayi yawa zai dinga a bari ai ruku'u baban leman kenan mala ya ce wa haza min akhta'ihim fi salah wannan yana daga cikin kurakuran da suke yi a cikin sallah wa yahtajuna fi dhalika bi qawli ali ibn abi talib karramallahu wajhahu suna yin dalili da fadin sayyidina ali radiyallahu anhu kana li min rasul sallama madkhalani an ce sayyidina ali ya ce ina da lokutan shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu billaili wan nahari ina da lokacin zuwa wajensa da daddare ina da lokacin zuwa wajensa da rana wa kuntu idza dakhaltu alayhi wa huwa yusalli tanahnaha sai na kasance idan na shiga wajensa lokacin yana sallah da nahnaha sai ya gyaran murya wannan hadisin malam yace wa huwa da'ifun la yuhtajju bihi inda idan wannan hadisin ne ake gyaran murya a sallah to wannan hadisin malam yace mai rauni ne ba a hujja da shi bai tabbata cewa annabi alaihi salatu wassalam yayi gyaran murya a murya a sallah ba wasabitu inda intiyabil insani shay'un abin da ya tabbata a sunna inda intiyabil insani shay'un a lokacin da wani abu ya samu mutum ko wani abu ya rinjayi mutum a cikin sallah aw arada lahu amrun min al-umuri ko wani al'amari daga cikin lamura ya taso masa ka tambihin imami kamar faɗakar da liman rafkanuwa liman ya yi rafkanuwa zai faɗakar da shi au irshadi a'ama ko kuma wato abinan ko nusar da makaho makaho ya saki hannunsa ya zai je ya faɗa cikin cikin drainage cikin lambatu ko ko ko rijiya ko na abu da zai cutar da shi au na hawi zalika ko makamancin haka an yusabbihar rijal in kai namiji ne kaga hakan din tasbihi zakai in limami zaka tayar ka masa tasbihi subhanallah in makaho zaka yi wa magana ka ce subhanallah in magana ake maka wace dole sai ka ce wani abu sai ka ce subhanallah walitusabbikin nisa mata kuma mata kuma su yi tafi in mace ce sai ta yi tafi ta haɗa hannayenta ta tafa ba tafi irin na aji ba rab rarab rab rab a ba tafi na style ba malam yace fa an sahal ibn sa'ad ibn sa'idi radiyallahu ta'ala anhu ya tabbata daga sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu anin nabi sallama daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi man nabahu shay'un fi salatihi malam annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda wani abu ya same shi a cikin sallarsa na bahu a sabahu wanda wani abu ya same shi a cikin sallarsa falyakul sai ya ce subhanallah sai ya ce subhanallah innama tasfiqu linnisa'i wat tasbihu lirrijali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sani dai tafi na mata ne tasbihi kuma na maza ne in mata ne su yi tafi idan kuma maza ne su yi tasbihi subhanallah to a nan hadisin kaga annabi alaihi salatu wasalam cewa ce man na bahu shay'un fi salati wanda wani abu ya faru da shi a cikin sallarsa wani abu ya same shi a cikin sallarsa kaga bai ce man fataha ala imamihi ba ba cewa yi wanda zai bude wa limamin sa balle mu dauka cewa iya bude wa liman ne ake tasbihi wannan tambihi ne na mai sallah a koma menene ba sai tayar da liman ba subhanallah shine tambihin mai sallah ba gyaran murya ba kuskure na goma sha takwas italatul raka'ati thaniyati wa takhfifil ula daga cikin kurakuran akwai tsawaita raka'a ta biyu da kuma sassauta gajarta ta farko kun ga wannan vice versa kenan bil'aks an sun kuyar da sunnar tsawaita raka'a ta biyu da gajarta ta farko wannan ya saba sunna wa hadha al-khata'u nushahiduhu kaseeran fil masajid min ba'd al-a'imma mala yace wannan kuskuren muna ganin sa kaseeran da yawa fil masajidi a masallatai min ba'd al-a'immati daga wasu daga cikin limamai wasu limaman sai su sun kuyar da abin idan ya tashi karatunsa na farko sai ya karanta ƙulhuwallahu raka'a farko raka'a ta biyu kuma sai ya sai ya karanto wallaili idza yaghsha kaga wannan ya saba sunna ta farko gajeriya ta biyu ta yi tsawo annabi sallallahu alaihi wasallama yana yana farawa ne da mai tsawo sai ya biyunta da wacce ba ta kai ta tsawo ba haka sunnarsa take a karatun sallah don haka gajarta raka'a farko da tsawaita ta biyu kuskure ne wa huwa mukhalifun li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kuma yin hakan ya saba sunnar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim shamsuddin rahimahullah yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yutilu ar-rak'ata al-ula manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsawaita raka'a farko ala thaniya akan raka'a ta biyu yana tsawaita raka'a farko akan raka'a ta biyu min salati subhi na sallar asuba wa min kulli salatin da kuma na kowace sallama raka'a ta farko ta fi ta biyu tsawo wa rubbama kana yutiluha hatta la yusma hatta la yusma'a waqa'a qadami malan yace wa rubbama kana yutiluha sau da dama ya kasance yana tsawaita raka'ar farko hatta la yusma'a waqa'a qadamin har sai ba a jin takun tafiya har sai ba a jin takun tafiya an gane wannan wannan kuma yana daga cikin ilimin da ya kamata limamai su fahimta su gane kuma zai fito maka da hikima da ta sa annabi alaihi salatu wassalam yake tsawaita raka'a farko idan ya shiga sallah raka'a farko idan ta yi tsawo wanda bai karaso ba zai karaso wanda bai kammala alwala ba zai kammala alwala wanda yake nesa zai iya riskan ko raka'a ƙarshe ce kun gane hikimar to faɗin malam cewa annabi alaihi salatu wassalam yakan yana tsawaita raka'a sau da dama yana tsawaita raka'a har sai an daina jin takun kafa ma'ana kenan dukkanin mamunsa dukkanin mamunsa sun halarci masallaci sun yi sahu masallaci ya yi tsit harabar masallaci ta yi tsit ma'anar har sai ba a jin takun kafa na makararru na makararru to na sha in gaya muku cewa yana daga cikin rashin fiqhul liman da karancin ƙwarewar limami a limanci liman ya ja sallah ya idar ya samu rabin mamunsa ko fiye da rabi suna ciko sallah wannan akwai rashin rashin ƙwarewa a limanci domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya mallaka hatta shiga sallah ga liman ba ga ladan ba yace kiran sallah hakkin ladani ne amma shiga sallah hakkin limami ne tunda liman ya fi ladan fiqhu liman ya fi ladan karatu shi ladan mai sauti ake nema shi ko liman mai ilimi ake nema wanda ya fi ‘yan masallaci ma ilimi’ zaka ba za ka haɗa iliminsu ba shi sa annabi alaihi salatu wassalam daga cikin sunnar da ya bari ta limanci shine yana daga sunnarsa alaihi afdalu salati wassalam baya zuwa ya shiga sallah sai ya hankalci yanayin mamunsa idan ya ga sun yi jinkiri sai ya jinkiri idan ya ga sun gaggauta sai ya gaggawa kamar yaya wajen shiga sallah domin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi daga cikin gidansa daga ɗakin na Aisha in ya ta da kansa daga shimfiɗa yana ganowa cikin masallaci yana iya sanin an taru ko ba a taru ba idan an taru daidai misali sai ya fito a yi sallah idan ba a taru ba ba zai fito ba tunda shi dama ira da amincin Allah sabata gare shi galibin nafilarsa a gida yake shi galibin nafilarsa a gida yake idan ya fito masallaci ikama za a yi idan ya idar da sallah kuma gida zai koma a can zai yi nafila haka galibi sunansa take alaihi salatu wassalam har mu ma yake ce mana la taj'alu buyutakum maqabira kar ku mai da gidajen ku zama makabartu ma'ana idan ba ku sallah a gidajen tunda an dora muku sallar farilla a masallaci to to ku mai da sallolin nafila gidaje ku sanya su a gidajenku saboda kar ya zam gidan tamkar makabarta nan ne ba a sallah so sai ka ga wani ɗan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko wani ɗan harƙalla sai ka ga ‘ya'yansa ba su sanya yake sallah ba sau da sallolin farilla ba sa samunsa a gida baya nafila kuma a gida sai ɗansa ba zai iya bayanin yadda ya gababansa yake sallah ba kaga wannan kuskure ne ya mai da gidansa makabarta baya sallah to annabi alaihi salatu wasallam daga sunnarsa shine a gida yake nafilfili don haka zai yi nafilarsa har sai ya karanci taruwar mamu sai ya fito a yi sallah in ba su taru ba kuma shi kenan sai jira sai an taru ai kun ga daga cikin hikimar shari'a yadda lokutan sallar suke da yalwa yadda lokacin sallar yake da tsawo don haka har yanzu dinnan wannan sunna ce duk da mun lizumta kanmu mun ɗora wa kanmu shiga sallah karfe ɗaya ko ɗaya saura kwata ko uku da rabi ko shiga sallah karfe biyar da kwata mulzunta kanmu wannan amma fa tare da haka idan ka zo shiga sallah kaga mamunka kai ne a masallacinka za ka yi sallah da mamu sahu biyu mai kyau ka zo za ka shiga wannan sallar da take yin sahu biyu sai ka samu ladan ne da mutum biyu to ko da kwatar ta yi ka faka su abin da ya kamata kenan kai da kake da sahu biyu yanzu mutum uku ne tare da kai shin baka san cewa sallah da mutum hudu yafi da mutum ukun falala ba da mutum biyar yafi da mutum hudu falala ba da mutum shida yafi da mutum biyar falala da sahu biyu yafi da sahu ɗaya falala ta haka ƙara zuwan wani ƙara maka daraja ne a sallah wani yana ƙaruwa sallah tana ƙara daraja inda mun san irin yadda farashin sallah yake tashi da adadin mamu da mun kiyaye amma akwai limamin da mugunta ma ke mamu mugunta ma ke har da kwata ta yi a ce mutum uku ne a masallacin za su gatsiya tar mana wala dalina qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan allahu akbar yana jin wani yana yana yana kafa mashin sami allahu liman hamida yana jin wani yana shigowa masallaci yana sami allahu liman hamida bul bul bul wai tunda dai haka ne bari ya musu mugunta kanka kaiwa mugunta kai ce kai sallah mai karancin lada ka bari su zo ka samu lada da yawa sallar ta yi daraja ta yi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu rajuli ma'ar rajuli afdalu min salatihi wahdahu sallar mutum tare da wani tafi sallarsa shi kadai falala wa ma'a salatati afdalu min salatihi ma'a rajulaini yayi da mutum uku ta fiye masa falala akan yayi da mutum biyu haka duk abin da ya ƙaru na adadi to falalar sallar ne ta ƙaru to abin da ya kawo tsawaitawa akan wannan mu fahimta cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hakan ɗin ma idan ya shiga raka'a farko sai ya tsawaita ta idan ya tsawaita ta kun ga dama sai da yi la'akari da yawan mamu sannan aka shiga sallar sannan aka tsawaita raka a farko to sai a waye gari babu sauran wani wanda yake gaggawar shigo masallaci kafa ta ɗauke gaba ɗaya cak kowa yana nan a cikin karatun suran nan duk makararru sun shigo duk makararru sun shigo amma mu duk wani salo na zubar da mamu mun kware a kansu ana kiran sallah a shiga sallah mu gwanaye ne akan wannan a yi karatu a gaggauce mu gwanaye ne akan wannan a yi guntuwar sura mu gwanaye ne akan wannan ruku'u shaf shaf mu gwanaye ne akan wannan a zubar da mamu malam wani masallacin da an idar da magariba sai ka ji ya rude kawai da cikowa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin kowa masallaci bajja ta ɗabi masallaci saboda limamin nan da nan shafaf ya gamata fiye da rabin mamunsa suna ciko sallah wannan rashin fiqhu ka yi kokari kai ta salin mamunka in sahu uku ne kuke sallah da su a ce bai fi rabin sahu ne na ƙarshe a an gama makara a ce rabin sahu ne na ƙarshe suke ciko sallah wanda bai kai one tat ɗaya bisa ukun mamunka ba su ne suke ciko sallah tsaye malam ya ce wa ƙala abu sa'idin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya ce kanat salatu zuhri tuqamu sallah azhar ta kasance ana tsayar da ita yana nufin a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda sahabi ne fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'a mai tafiya har ya je baqi baqi nan ne gurbin da makabarta take gurbin makabartar baqi har mai tafiya ya je shi baqi saboda baqi a lokacin tana dan tazara yanzu abin da yasa ake ganin baqi da masallacin kusaci ne yanzu da ka fita harabar masallacin kamar tsallaka hanya ne za ka yi sai ka shiga baƙe to wani zai ga kusacin abu amma inda za ka tuna cewa a wancan lokacin gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da masallacin nasa gaba ɗaya yanzu bai fi a jefa shi a masallacin yanzu ba ɗan wuri ne ɗan tsurut sannan baƙe ɗin ma ɗan wuri ne ɗan tsurut lokacin da haka tazarar yanzu tausi'a ta cinye tazarar ma'ana faɗaɗawa ta cinye tazarar to wani sai ya ga to ina nisan baki a yanzu faɗaɗawa ce ita makabartar an faɗaɗa ta an buɗa ta gari guda masallacin an buɗa shi gari guda sosai suka yi kusaci abu sa'id ya ce ana tsayar da sallar a zahar فيذهب الذاهب إلى البقيع mai tafiya har ya je baki'a makabira ahlul madina baki'a nan ne makabartar mutan madina fa yaqdi hajatahu ya biya bukatarsa thumma ya'ti ahlahu fa yatawadda'a sannan ya dawo wajen iyalansa yayi alwala wato ya koma ta gida yayi alwala ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في رك في الركعة الأولى يتد من زن الله صلى الله عليه وسلم النبي الله أتكر ركعة فرقه مما يطيلها سوى تابر يديك سويتاتا yaje bakiya yayi wata bukata ya bi ta gida ya bude randa ya zuba wa buta ruwa da moda yayi alwala ya fita je masallaci ana raka'a farko a radu watsewa za su yi ana watsewa za su yi eh minti sha biyu wani ya ji Allah ya isa inji ko sallah a zahar aka yi aka yi minti sha biyu wani ya ji Allah ya isa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan shi da jin daɗin sallah shi da jin daɗin sallah sai ran da ya tuba sallah dai minti goma sha biyu ka ja Allah ya isa wannan shi da daɗin sallah sai ran da ya tuba shi ne ni a iya fahimta ta da lissafi na sallah mafi tsafta wacce take samun abin da take so da nutsuwa ita ce sallah mai cin minti goma sha biyu ne ita ce sallah mai cin minti goma sha biyu ka gwada ka gani ka karanta fatiha ka karanta sura suran nan ko sabbi ka karanta a raka'a ta biyu ka karanta alam na shara misali ka yi cikakken ruku'u na nutsuwa kai subhana rabbiyal azim din nan cikakku guda uku zuwa biyar domin in kai liman ne za a so ka yi biyar saboda in ka sunkuya ka ce uku za ka yi kana liman to mamunka ɗaya zai yi ka sunkuya kan ya farga ka yi biyu kana yin na uku ka ɗago to shi sa in kai liman ne za ka tafi biyar saboda mamunka yi uku ka taso sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi wa alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ka tafi sujjada nan ma kai subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau biyar ka dago ka zauna rabbig filli rabbig filli rabbig filli ko rabbig filli warhamni wahdini wa'afini warzuqni sannan ka koma kai irin yadda kai da farko sannan ka dago in Allah ya yarda in dai haka kai sallah to in ka duba zaka ga ka ci minti goma zuwa minti goma sha biyu amma sallah a cikin minti hudu kowace raka'a minti ɗaya ka ganta gani ka ganta gani na sai kai me surutu kai minti sha biyu Allah ya sauwaka. Allah ya sauwaka. Allah ka samu cika da imani. Sallah fa, yanzu a matsa Facebook don Allah ba a minti sha biyu. A matsa Facebook da kallon shiririta a Facebook. TikTok ba a minti sha biyu. Ubangijin da ya halicce ka, ya horar maka dukkan ni'imomi, ya sauke maka dukkan falala, ba ka da lokacinsa? Ta, kuskure na goma sha tara, khata'uhum fi ma'anar takhfif, kuskuren limamai a cikin ma'anar sassauci, yawwa. kuskuren limamai a cikin ma'anar sassauci da azana ce gaya muku wanda zai karanta mudu hammata ne ruku'u shi ya ɗauka sassauci ne to ka tuntsura wanda ya ƙoshi ina sassauci a ciki ko kuma wanda yake da ciwon baya da dabara yake ruku'u ko wanda yake da ciwon kafa da dabara yake sauka sujada ko da dabara yake tashi wani idan ka tafi sujada fa ka tuna cikin mamunka akwai wanda yana nan a hanya yana nan a hanya to ka bashi mana ko subhana rabbiyal a'la ɗaya yayi amma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi yasa sai ga wani mai tashi da haka ana ta kiliya da shi ana ta kiliya da shi Allahu akbar assalamu alaikum fahima kathiru min al-musallin ma'anar takhfif da yawa daga cikin masallata malam yace sun fahimci wai ma'anar saukacewa huwa qira'atu qisari suwari shine karanta gajerun surori aw ayatin aw ithnataini ko karanta aya ɗaya ko karanta aya biyu wasu haka suka ɗauka shi ne gajartawa fa'adda zalika ila naqri salati wannan sai ya kai su zuwa ga caccakar sallah eh ƙoton kaza ke sai naqr sai ya kai su ga yin yi wa sallah ƙoton kaza wal ikhlali biha da kuma tauye sallah wal haqqu zancen gaskiya أن هذا التخفيف هو فعله صلى الله عليه وسلم shi fa wannan sassauci da rangwame da gajartawa shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan sassauci yake li'annahu lam yakun bil madinati imamun ghayruhu domin a madina ba wani liman a lokacin sa in ba shi ba salla wara'ahu al-qawi wad-da'ifu a bayansa kakkarfa yayi sallah wad-da'ifu mai rauni yayi sallah wadhul haj wal kabiru haka babba yayi sallah was-saghiru hakan nan karami yayi sallah a bayansa wal mar'atu mace ta yi sallah a bayansa warrajulu namiji ya yi sallah a bayansa wazul uzuri da kuma ma'abocin uzuri ya yi sallah a bayansa walhaja da ma'abocin bukata duk sun yi sallah a bayansa zul'uzur shi ne marar lafiya zulhaja kuma mai bukata wadda yana cikin wani matarsa tana kan naƙuda an kira sallah ya zo shiga masallaci yana sallah shi yana da wata bukata hankalinsa yana wani waje shi ne zulhaja zul'uzur kuma kamar marar lafiya dukka waɗannan sun yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma in ka ji ana maka karatu akan sallarsa ya karanta sura kaza ya karanta sura kaza ko doguwa ce ko gajeriya ce yana la'akari da su shi ma a cikin mamunsa akwai waɗannan in su kake ji wa qala ibn al-qayyim malam ibn qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullah yace wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallama amma kaga faɗinsa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ayyukum amman nasa falyukhaffif duk wadda a cikinku zai ja mutane sallah to ya rangwanta ya rangwanta wa qawlu Anas radiyallahu anhu kuma ka dubi faɗin Anas radiyallahu anhu da yace kana rasulullah sallama akhaffa an-nasi salatan fi tamamin Anas yace annabi tsira da manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya kasance a haffan nasi salata shi ya fi duk mutane rangwame a sallah fi tamamin kuma a cikin cikawa gane ko e rangwame cikin cikawa me yake nufi an samu sassaucin kuma ba tauye sallah ba e an samu sassaucin kuma ba tauye sallah ba sallah an mata komai duk gatar da ake wa sallah an mata kuma an yi ta da sauki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ana tsamar da annabi ya fi kowa iya wannan domin wani in ka ce masa a sassauta to sai ya tauye sallah in ka ce masa a inganta sallah nan kuma sai ya dame wani limami ya taɓa tambaya ta ya ce malam ka bani shawara limamin wani masallaci ne ya ce a sallar asuba ya ce ina karanta wasu ma'izatul buruji da wasu ma'iwar ɗari ya ce sai wane ya kira ni sai faɗo wani babban mutum wanda yake da iko da masallacin sai yi mun faɗa ina tsawaitawa ya ce sai na dawo a sallar asuba ina karanta wallaili da wadduhe sai wani ya miƙe an yi sallah asuba ya ce jama'a ina za mu je ne gaggawar mai muke yi irin wannan sallah haka a gaggauce ya ce in ba shi shawara in ce shawara guda ɗaya shi ne kai sallah irin ta karatu kar kai sallah ta ra'ayin wani ka yi sallah irin ta karatu shi kenan ba ruwanka da wani ya ce maka wai ga yanda wai ga yadda za ka yi sallah kai ne liman ko shi in mutum ya gina masallaci ko shi ne babban ofisa a masallaci shi kenan sai ya ce shi sai abin da yake so liman zai kuma a cikin sallah na ba adalci ba ne ba ai abu liman ne fa takfifu amrin nisbiyyun malam ya ce shi rangwantawa a sallah amrun nisbiyun wani al'amari ne da ya danganta e da wasu mutane zuwa wasu mutane wani lokaci zuwa wani lokaci yurja'u ila ma fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam za a komawa zuwa ga abin da annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi ya aikata ne wa wazaba alaihi kuma ya dore a kansa la ila shahwatil ma'mumin ba wai zuwa ga sha'awar mamu ba fa innahu sallallahu alaihi wasallama lam yakun ya'muruhum bi amrin thumma yukhalifuhu domin annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi ba zai kasance ya umarce su da wani al'amari shi kuma ya saba ba ya yi umarni da sassautawa to ko ba zai saba wa wannan umarnin nasa ba wa qad alima anna man wara'ahu al-kabira wa dha'ifa hakika ya riga da ya san cewa a min wara'ihi al-kabira wa dha'if a bayansa akwai babba akwai mai rauni wa dal hajati akwai ma'abocin bukata walladhi fa'alahu huwa at-takhfifu alladhi amara bihi yanda yayin nan to shine sassaucin da ya umarni da shi to amma fadin malam fa takhfifu amrun nisbi sassautawa al'amari ne nisbi sai yace za a koma zuwa ga aikin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan akwai alamar tambaya a wajen sai sati idan ya dawo insha Allah zamu yi dan bayani akai fa aina salatun nasil yawma malam yace to yanzu a wannan zamani ina sallar mutane min salati rasulullah in ka danganta ta da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa alqudwatu fil i'tidal wanda shine abun koyi wajen daidaita al'amura ba da durfafawa ba ba da gazawa ba wa takhfif kuma shine abun koyi wajen sassautawa allati quddirat bi ashri tasbihatin wanda aka kaddara sallarsa da tasbihi goma kuma yadda zuwa cikin hadisin Anas dan Malik babu wani yace ban ga wani wanda yake salla da tai kama iri ɗaya sak da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Umar dan Abdul Aziz ba yace saboda idan yayi ruku'u zaka kirga masa tasbihi kimanin goma idan yayi sujada zaka kaddara za ka kiyasta masa tasbihi guda goma wato mala yana nufin sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kiyasta tasbihinsa sau goma a ruku'u tasbihinsa sau goma a sujada tare da haka shi ba mai saba wa umarninsa bane ba duk yana cikin ma'anar sassauci wallati qala an-nabi sallallahu alaihi fiha wata kuma annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi yace inni adkhulu salata ni da kuke gani na nakan shiga sallah wa ana uridu an utilaha alhalin ina son na tsawaita sallar fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu sai na ji kukan yaro sai na sassauta to duk a hakan din a cikin sassaucin ne ake kaddara tasbihi goma yana ruku'u ko goma yana sujjada don haka idan an ce sassauci kenan ba sassauci ake nufi irin na son zuciya ba sassauci irin wanda ya dace da karantarwar shari'a kuma wanda yake ba wa sallah ma'anarta ta sallah kuma yake ba da cikar sallah ba sassauci na son zuciya da da son kai ba wanda yake hana ingancin sallah yake hana samun ɗanɗano na ni'imomin da ke cikin sallah saboda kurewar lokaci za mu takaita daga wannan gaba za mu tashi kuskure na ashirin idan Allah ta'ala ya kai mu karatu na gaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da na kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah